إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم in wana musulmi na wannan babban masallaci na juma'a jami'ar Abdurrahman ibn Auf a wannan unguwa mai albarka gurin gawa a cikin birnin Kano karamar hukumar Kumboto ina mana sallama irin ta addinin musulunci tare da girmamawa da kuma fata alheri gare mu gaba daya Allah ya mana afuwa ya yafe mana ya sa mu cika da imani ya sa aljanna makomar mu ya ji kan iyayen mu ya ji kan magabatan mu gaisuwa ta musamman tare da girmamawa ga uban mu kuma uban ƙasa mai martaba hakimin a tafawa balewa wanda ya yi tattaki takanas ta bauchi ya shigo har garin kano don halattan wannan ɗaurin aure da kuma walima da aka gabatar yanzu a matsayinsa na saraki ya haƙura aka ɗaura aure kuma ya zauna zai kwana a kano ya ji wa'azi yanzu mun yi hudubar juma'a ya riga mu zuwa yanzu ma sallar nan da aka yi ta magariba da zarta da za a yi gashi yana zaune da kujerarsa Allah ya saka masa alkhairi a alhaji Musa Sadi a muna masa addu'a Allah ya riko da hannunsa ya taimake shi kuma Allah ya dawo da musulmi wannan gari mai albarka na tafawa balewa kuma Allah ya dada taimakon mu ya riko da hannun mu gaba daya ya shi nan malam Sa'idu da kuma amaryarsa malama Aisha Allah ya zaunar da su lafiya Allah ya kiyaye dukkan tashin hankali Allah ya ba su dukkan alkhairi da yake ba mu aurata kuma da kuka halarci wannan guri Allah ya mai da kowa gidan shi lafiya ya kuma ba da ladan wannan halatta akwai yan uwa malamai da suka halarci wannan guri suna nan da yawa ba sai na ambaci sunansu ba wanda alhamdulillah da wanda suka yi wa'azi da wanda ba su yi wa'azi ba duka sunan a zazzaune dama da hauni na wasu suna ƙasa wasu suna kan kujera duka ina musu addu'a Allah ya saka musu alkhairi kuma mun gode da wannan karamci da wannan girmamawa akwai waɗanda ma ba a cikin Kano suke ba kuma sun ba da lokacin su sun halatta duka dai wannan yana nuna kyakkyawar mu'amala da shi da kuma malam Sayyidu Aliyu yake da ita tsakaninsa da ‘yan uwansa malamai masu da'awa. Allah ya saka da alkhairi. An yi wa'azi, an yi walima ko in ce an yi fadakarwa kafin na zo. Kuma da na ce a yi ta yi kawai ne idan na zo ɗan taliki zan yi in saka ɗan abin da zan saka sai a tashi a yi sallah. Kuma na zo daga ƙarshe saboda na yi sallah a wani wuri da ƙara suna. Abin da zan faɗa a gurguje ne kawai wasiyoyi ne kamar haka a dunkule zan isar wa ‘yan uwana samari matasa wasaya sunan lakcin wasaya idan an ce wasaya mana wani abin da ake so ka saurare shi ka ji shi ka rike ko wanda ya magana yana raye ko baya raye ka yi ƙoƙari ka yi amfani da shi abu na farko shine yan uwana lokaci ya yi kuma zamani ya canja zamani ya canja zamani ya canja abubuwa sun ce canja a rayuwar mu ce yau da gobe kullum duniya canjawa take siyasar duniya ta canja kuma ma'amaloli na kasuwanci ya canja haka harkoki na addini yau an cucusa abubuwa suna ta canjawa dare da rana kullum muna ganin canji to babu abun tausayi shine matashi wanda yake tasowa yake da ɗan sauran shekaru me yasa nake mai da magana ta ga matasa saboda idan an ce mutum matashi ne watakila akwai wata shekara saba'in da take jiransa zai zo ya shanye ta nan gaba ko wata shekara tamanin ko wata shekara ɗari ma wata ila ko ƙasa da haka ko sama da haka wallahi duk wanda zai rayu a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya a waɗannan shekaru da na ambata muku wallahi yana buƙatar ya kimsa yana buƙatar ya shirya kuma shi abun tausayi ne matuƙar ba a samu canji a wannan ƙasa ba Najeriya ƙasar mu ce kuma muna da ƴanci a kanta yadda kowa zai tuciya da ƙasarsa mu ma za mu yi tuciya da ƙasar mu kuma da mu ne za a sanya tubalin da za a gyara ƙasar ba wani wanda zai zo yi maka gadara da ƙasarka ya hana ka faɗan abin da yake zai taimaki ƙasarka ya gyara ka ku matasa ku ne abun tausayi ku matasa ana neman abun ne ku a kai ku makabartar tarihi ya zama ba ku da amfani nan da shekaru masu zuwa idan ba ku farka ba in ba ku waye ba da haka wasiyoyina suna gare ku ne kamar haka na farko duk matashin da yake so ya yi rayuwa mai yanci a ƙasarsa kuma ya ji daɗin rayuwar nan daidai gwargwado kuma ya mutu ya gamu da Allah lami lafiya to ya kula da waɗannan abubuwan da zan faɗa abu na farko babban gata a gare ku shine ku zama musulmi me yasa na ce ku zama musulmi akwai wanda in tafiya ta yi tafiya suna barin musulunci wannan kuma ina magana ne da mazanku da matanku in na ce matashi ko da na ce kalmar matashi to ba sai na ta maimaita matashiya ba ina nufin matashi da namiji da na mace gaba daya ku zama musulmi wala tamutunna illa wa antum muslimun wasiya ce aka alqur'ani kar ku bari ku mutu ba ce kuna musulmi ya zan rayu ina musulmi duk abin da musulunci ya zo da shi yake tabbatar da rayuwarka akan musulmi ka yi kokari ka kyautata ka yi kula da sallah kula da azumi in lokacin azumi ya zo da na filfili wanda a tsawon shekara ana yin su idan Allah ya hore maka kayi zakka in Allah ya hore maka ka je aikin hajji idan ka samu dama kai noma ka fitar idan ka samu dama kai kasuwa ka cire hakkin Allah duk abin da Allah ya hore maka na hakki da aka ce ka ɗauka ka bayar ka bayar idan ka kula da wannan su ne rukunan musulunci abubuwa waɗanda suka zama dole ka kula da su don ka zama musulmin gwarai duka abubuwan da za su iya lalata maka addini ka karka yadda da shi ko a siyasa ko a kasuwa ko a zamantakewa ko a auratayyar ki da ke da mijinki ko ma a menene duk yanda za ka yi dai ka riƙe wa la tamutunna illa wa antum muslimuna za a buga da mu za a je za a dawo ko ma me za a yi muna nan da kalmar ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah addini idan ba ku je kuka koyi ilimi a wajen waɗanda suka san ilimin ba to za a samu matsala jahilci yana da matsala jahilci haɗari ne jahilci guba ne jahilci masifa ce ilimin nan kuma ɗan uwana shine zai ba ku kariya ya ba ku tsaro akan aƙidar ku ilimi na addini shine zai ba ku tsaro akan musuluncin naku ilimi na addini shine zai baka kima da daraja a cikin al'ummarka ilimi na addini shine zai yi riko da hannunka ya maka jagora duk abin da ka sa gaba kaga kana yin sa a daidai ilimi na addini shine zai daga darajarka a cikin al'umma a cikin mutane ilimi na addini shine zai sa Allah ya soka mala'ikun Allah su soka bayan Allah na kwarai su soka ilimi na addini shine zai fitar da kai daga duhu na jahilci da jahilai suke rayuwa a ciki ya dora ka akan haske na imani da musulunci ku je makaranta ku yi karatu alhamdulillah duk wanda yake zaune a Kano ba da matsalar zuwa makaranta ko ina alhamdulillah akwai ilimi daidai gwargwado akwai masallatai ana ta darasi magariba isha'i akwai makarantun islamiyu da na yara da na manya da na matasa duk akwai sannan kuma akwai hanyoyin samun ilimi kafafen yada labarai gidajen rediyo social media din nan da ake ta kallo duk wanda yake da waya a hannunsa in ya ga dama kullum da zai bacci ba sai ya ji tafsirin malami biyar shida bakwai duk akwai duk wanda yake da waya a hannunsa yana saka data in ya ga dama ba zai bacci ba sai ya ji karatun qur'ani na malama da yawa wa'azzuka ga sunan barkace hudubobin juma'a ga sunan barkace karatuttuka na littafi ga sunan barkace sai wanda mutum ya ga dama malamin ma sai ka zaɓa irin malamin da kake so za ka shiga ka zaɓi ainihin wato malamin da kake so ta bangarori da dama ga irin su darul fikr duk shabab suna iya shiga su daddauko malamai da karatukansu a fassara ma Qur'ani tun daga farko har ƙarshe kana kwance akan gadonka kullun kawai daga taran dare zuwa goma ko daga goman dare zuwa sha ɗayan dare wayar ka kawai zaka kunna zaka iya jin tafsirin alqur'ani a wata ɗaya ka gama jin qur'ani gaba ɗaya ko a wata biyu kaga hanyoyin samun ilimi ka same shi bayan da za a yi ka je a kasuwar ka da kai jahili ko a wajen siyasar ka da kai jahili ko a wajen aikin gwamnatin ka da kai jahili ko a cikin mu'amala ka da kai jahili kar ku yadda ku rayu cikin jahilci bayan nan kuma ku kula da ilimin zamani a da'awar mu muna kira ai ilimin addini ai ilimin zamani dan saboda da shi za a ci da shi za a sha da shi za a yi mu'amala kuma ya zama larura yau in kai ba kai ba ta tsallake maka sa ɗanka yayi sa ƙaninka yayi sa ɗiyarka ta yi sa kaza ɗinka yayi ku yi karatu kada ku zama jahilai a zamanance za ku ga kaskanci a Najeriya idan ba ku yi ilimin zamani ba, za ku wulakanta a Najeriya idan ba ku yi ilimin nan na zamani ba, za a ci muku kashi, za a za a wulakanta ku, za a muku ba daidai ba idan ba ku yi karatu ba. Yanzu ma kun yi karatun ana danne ku, ana hana ku, ana ana ana ainihin turmushe ku, to ina ga in duk kuka zauna ba ku yi karatu ba. Wallahi matasa na, idan ba ku yi ilimin nan na zamani da na addini ba, wallahi za a zo a ƙasar nan ana rabon arzikin ƙasar nan wallahi sai dai ku zama 'yan kallo shirin da ake wa ƙasar nan nan da wasu shekaru duk wanda bai yi ilimi ba ko bai sa ɗansa ko ƙaninsa ko ɗan uwansa ya ilimi ba wallahi zai zama ɗan kallo za ka ga baƙin ciki za ka ga tozarta kar ku yi wasa da wannan dole mu rarraba kanmu wani ya tafi soja wani ya tafi ɗan sanda wani ya tafi immigration wani ya shiga kasuwa wani ya shiga noma wani ya shiga siyasa wani ya shiga waccan jam'iyyar wani ya shiga waccan jam'iyyar duk mu rarrabu kada mu yadda mu dunkula a jam'iyya guda ɗaya a rarrabu kwarai kuwa ai baka da garanti watakila waccan jam'iyyar ce za ta ce watakila waccan ce mu ko ina muna so a samu wakilci ba daidai bane mu dunkule in muka dunkule muka haɗe a jam'iyya guda ɗaya suka zo suka murkushe mu dare ɗaya ba ai bai yi ba da ka ji a ranka in kana jam'iyya kaza ko waccan jam'iyyar waɗannan masu shiga su mamaye waɗancan jam'iyyar don duk inda ta faɗa bagas ina fatan kuna fahimta na to ku kula da wannan dangane da abin da ya shafi ilimi na zamani a yanzu al'amura sun canja ya zama mana larura larura kamar yaya saboda gwamnatin ana dama ta ne da rayuwar ma ana dama shi ne da ilimin na zamani to alhamdulillah tunda mun samu tarbiyya ta addini muna ta karatun alqur'ani muna ta karatun hadisi muna ta ilimi alhamdulillah to kuma sai mu zo mu samu ilimin zamani kar ku yadda da duk wanda zai hana ku je ku nemi ilimin zamani wallahi tallahi wata ajanda ne ake kawowa don a da mu ƙasa a da mu jahilai mu ta rayuwar jahilci mu ta rayuwa a daji mu ta rayuwa cikin kaskanci a zo ana kasafta arzikin ƙasa muna ji muna gani babu mu a ciki yanzu haka a Najeriya din nan da kuke gani saboda ci bayan mu mu ƴan arewa da ilimin zamanin nan da bamu yi ba da yawa wallahi akwai ma'aikatu da yawa wallahi babu dan arewa ko da wani ya gaya min wata ma'aikata mai muhimmanci a ƙasar nan ba zan faɗi sunanta ba ya ce wallahi malam yau na shekara goma sha biyar ya ce wallahi ni kaɗai ne musulmi ɗan arewa a wurin kuma ma'aikata ce mai kyau ana samun abubuwa da harka a ciki amma yaran ba san da su ba ya ce ba a waye da wannan ba duk ƴan kudu ne a wurin to ina da irin waɗannan misalai barkatai daga nan har akai asuba in ta lissafa muku irin kisan mummuke da aka yi ta mana a ƙasar nan an mai da mu baya ba mu waye ba ana cin ƙasar babu mu a ciki da haka lalle ne ku yi ilimin addini kuma ku yi ilimin zamani sannan ku shiga kasuwa ku yi kasuwanci malamai masana suna cewa ita ƙasa tana samun ƙarfi da ƙarfin ilimi na zamani da ƙarfin ilimin addini da kuma kasuwanci ba a samun ƙarfi sai da kasuwa duk wanda yake Kano ba sai an masa bayani akan muhimmancin ya je kasuwa ba amma abin tausayi samarin Kano matasan Kano kuna zaune kuna ganin ana shigowa a yi kasuwa a waje daga waje a shigo a yi kasuwa a samu kuɗi a nan a fita amma ku ba ku da rabo kullum kana zaune a cikin gari wani zai shigo daga ƙauye kaza ya zo ya yi kasuwanci ya tattara ɗan abin da zai tattara da abin da ya samu amma kai kana zaune kana ciza yatsa a bakin titi idan wani ya wuce da mota mai tsada kana Allah ya isa kuɗinka in ɗan siyasa ya wuce kana cewa Allah ya isa azzaluman ƙasar nan sun cuce mu baka je ko ina ba ko baka shirya ka je ba ku shiga noma kar ku zauna ku yi noma wannan malamin naku malam sai ya kuka da yayi shuka na zuba masara buhu guda wallahi ba a yi ruwa ba ina ta addu'a Allah ya saukar da ruwan sama yawa dan har sau nake ma a ce an fara yayyafa an tashi daga wa'azin nan koma gida in ci gaba da addu'a Allah ya saukar da ruwa barai kuwa ai ai idan baka yi sana'a ba a kasan nan baka je gona kai noma kai karatu ba ai murkushe ka za a yi ai ba zai yi ba ba za ka iya ciyar da iyalinka da albashi ba sun kashe albashin harkar albashi ta mutu in ba kasurgumin dan kasuwa ne kai mai samu ba ƴaƴa da mata da katara ba zai yi ba shi ma da ya je ƙara auren ai ya san me ya taka yana da gonaki ne na masara shi yasa yana iya ajiye masara ta shekara yana ci insha Allah ta'ala dan har zakan masara ma nasa yana bayarwa to shi yasa yaje ƙara aure dan haka ina ba ku shawara wannan wasiya ta gare ku ya ku yan kwana matasa ku kula da wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske abin da ya shafi sana'a da tsayuwa da kai da gindi sannan kuma dukkan wasu ma'aikatu da ake shiga ku je ku nema duk wani abu jami'i wato na harkar tsaro ku shiga wallahi ne muku wasiya soja din nan ku shiga dan sandan nan ku yi hakuri ku shiga na shiga ba a dauke ni ba na shiga ba a dauke ni ba kar ya sa ka daina ka ta shiga wata ran za a ɗauke ka idan jiya bahaushe ne yake yi yau kuma bayarabe ne yake yi watakila bayaraben ya ɗauke ka watakila bayaraben zai kauce bahaushe ya zo kuma ya ɗauke ka kar a ce ai gwamnatin yarbawa ce mu ba a ɗaukan mu a'a je a shiga za a ɗauke ka insha Allah tabaraka wa ta'ala ina fata ana fahimta Allah ya sa Hausawan mu da suke cikin gwamnatin jami'an mu da suke cikin gwamnatin su tuna da ƴan uwansu su taimaka musu su agaza musu ku shiga soja ku shiga ɗan sanda ku shiga immigration ku shiga custom ku shiga ku shiga ku shiga ina mantawa ba zan manta ba Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya masa rahama wallahi tun muna yara kanana muna ji yana fada ya sha tura mutane soja ya tura murtala ya tura wane ne ya tura wane ne yace ku je akwai waɗanda ma suka je aka ce ai tsawon su bai isa ba Sheikh Gumi yace ku je a ce na ƙara da tsawona a ɗauke su lokacin malamai suna da alfarma a ƙasa ana ganin girman su ba irin yanzu ba kuma da Allah dai ya sauke mawa kama su fi su daraja a hannun masu mulki sai dai Allah shirye da su dan haka ya koyan uwana matasa ina so ne ku zo mu tafi tare wato wata bakan damiya ne na debo dan mu tafi gaba daya kar a bar mu a baya a addinin mu ci gaba a zamanin kuma shi ma mu ci gaba kada mu yi wasa bayan nan bari sake dawo da mu gaba ta uku shine akan abin da ya shafi rayuwar mu ta addini rayuwar mu ta sunna alhamdulillah mu ahlus sunna ne ko muna da awa akan sunna alkitabu sunna ba ma boye abin da muke kai duk wanda ya san mu wanda yake ganin mu ko yake jin mu ko yake sauraron mu ya san muna cewa ne abi Allah abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bisa karantarwar magabata na kwarai sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'ina salafus salih duk wani addini da wani zai yi shi in dai baya cikin qur'ani da hadisi kuma baya cikin abin da magabatan mu suka karantar ba sunansa addini ba kuma Allah bai zai karba ba inna dina inda Allahil Islam addini karbabbe a wajen Allah shine addinin musulunci wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin abdu 'alayha bin nawajis wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi nar wannan shine da awar mu wannan ita ce aqidar mu ayi ayi riko da addini kuma ayi riko da alkitabu da as-sunnah manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya mana cewa za a zo lokacin da mai riko da addini mai riko da sunna mai riko da alkitabu wa sunna kan qabida alal jama kamar wanda yake rike ne da gaushin wuta kai kokari ka dan gwada rike gaushin wuta da zai riko wallahi ba zai riko ba to malam za a zo lokacin da addini wallahi mai gaushin wuta ya fi ka samun sauki wannan kira akan alkitabu wannan kira akan as-sunna wallahi malam za a sha wahala akan sa an juya al'amura, al'amura sun caccanja kamar yadda na muku a farkon laccata. Ana ganin gaskiya ana ƙinta, ana ɗaukan sharri, ana yada sharri, ana kaskantar da mutanen kirki, ana ɗaga mutanen banza, shedanu shakiyai, mutanen banza a shararrun mutane yau sun fi ka ‘yanci a ƙasar nan, sun fi ka daraja, sun fi ka kima a ƙasar nan. An fi sauraron su, an fi jin su, an fi ɗaukan maganarsu. yanzu in malami zai zai yi shekara yana wa'azi yana cewa kaza wallahi ba lalle aji abin da ya faɗa ba amma in mawaki ɗaya yayi waka ɗaya ta minti uku hudu biyar ana yaɗa ta duk sai an ji aike ma za a yi masa an fi jin maganar su idan ka samu mawaki guda ɗaya mawaki guda ɗaya ko ɗan dirama guda ɗaya followers ɗinsa shi shi kadai ya ninka malamai guda arba'in hamsin sittin shi kadai wannan shine za ku ga haɗarin da al'umma take ciki zan maimaita makiɗi mawaƙi ɗan rawa ina fatan kana fahimta ba wanda yake harkar addini ba idan ka ga mabiyansa masu saurarensa masu so su ji ya faɗi wani abu sabo kullum in ya rike lasfika ji ake me zai faɗa sabo mabiyansa wanda suke bin sa sai ka dunkule malamai saba'in a ƙasan nan wallahi ba su kai shi shi kadai wannan yake nuna maka ashe al'ummar taka da kake kira akan ta akwai sauran rina aka ba kuma duk daga cikin mabiyan nasa fa masu sallah ne majoritin su ba masu sallah bane ba wannan masu sallah ne ba ƴan kudu bane ba kafirai bane ba arna bane kaga ashe akwai sauran tafiya wannan yana nuna cewa ashe al'umma tana buƙatar a wayar mata da kai akan muhimmancin addini to iya ɗan waɗanda suka rike addinin kuma ba kyale su ba yanzu alhamdulillah cikin taimakon Allah da'awar da take tafiya ita ce da'awa ta sunna ta alkitabu wa sunna ko ana so ko ba a so ko an yadda ko ba a yadda ba ko an ji daɗi ko ba a ji daɗi ba alkitabu wa sunna ne kira akan littafin Allah da sunnan manzo Allah wallahi shine da kama in ma mutum yana da wata manufa yana tafiya wani guri wanda ya dawo ma a ci gaba da tafiya da shi mutane kuma alhamdulillah daidai gwargwado suna ta ganewa daidai gwargwado amma kifaffu waɗanda ake kifarwa su ma ana nan ana ta dada kifar da su muna fatan Allah ya dada ganar da su ƴan uwana samari matasa wasiyata ta ƙarshe a gare ku shine ku riko da alkitabu ku riko da as-sunna littafin Allah da sunnan manzo Allah abinda nake nufi wannan addinin da za ka yi duk abin da za ka yi ka tabbatar an baka dalili a cikin littafin Allah ko sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka yadda a dora ka akan mafarki kar ka yadda a dora ka akan ra'ayi kar ka yadda a dora ka a son zuciya lokaci ya wuce da malami zai zo yana baka labarin wasu mutane a mafarki ai an yi kaza ai wani yayi kaza a'a malam kawo hadisi karanta mana a cikin hadisi malam yi mana bayani a cikin littattafai Bukhari, Muslim, Abu Dawud da Tirmidhi na Sa'i Ibn Waja. Fassara mana Qur'ani Ibn Kathir, Ibn Jarir Tabari, Imam Shaukani ya ce kaza, Imam Al-Bagawi ya ce kaza. Ba mu reference. Ka ba mu wannan da shine zamu bauta Allah dan su ne suka san Allah, suka yi bincike, suka yi rubutu akan addinin Allah. Ku daina yadda da molanka, ku daina yadda da surutai marasa amfani. Idan ba haka ba za a samu rabuwar kai, in ba haka ba addinin zai zai zama ya samu mushkila da manyanmu da ƙanananmu gaba ɗaya mu yi ƙoƙari mu dunkule akan gaskiya ƙwaya ɗaya wannan gaskiyar sai dai a ƙibinta ita ce littafin Allah ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shine wasira alqur'ani ya ayu alladhina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم كبي الله كبي من ذا الله كبي شوا غبننكم وإن تطيعوه تهتدوا إن كن بمن ذا الله ذاك شريعة yau kuma ana yaki ana hana ku bin maganganun manzon Allah musulmi ya zauna ya saurara wani yana zagin sunnar annabi musulmi ya saurara wani yana wulakanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abun mamaki a duk duniya abin da muka sani inda za mu samu bayanin annabi in dai mutum musulmi ne zai bi annabi a ina za mu samu bayanin annabi a hadisi a hadisi ko kuma an gaya mana littattafan nan na hadisi a duk duniya waɗanda a samun kitabin ba da kitabin lai sahih bukhari mu dai ba mu sani ba iya ilimin mu ba mu san wani littafi da zai mana bayani akan maganganun annabi irin sahih bukhari ba in akwai shi a kawo mana muslim abu dawuda tirmizi nasa'i ibnu majah waɗannan littattafai kabiran an kabirin haka muka taso iyayenmu da kakanni tun fajirin addini hakan dai ake ta yi su ne dai talakatha al'ummatu bil qabuli al'umma sun ɗauki waɗannan littattafai sun karɓe su su ake bauta Allah a ko'ina da ko'ina amma Allah ya jarabe mu wannan al'umma saboda an kashe ta da jahilci umitat jahalan an katta da jahilci an hana matasa karatu an hana matasa su saurari sunna da malaman sunna yau a zo a wayi gari ana yaƙar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum ya bude baki ya ce waɗannan littafan gaba ɗaya bola ne shara gidan kashin kare da gurin fitsarinsa datti kazanta to yayin da al'umma ta wayi gari tana fada da bukhari tana fada da muslim tana fada da abu dawud tana fada da tirmizi to da wa za ta zauna lafiya ba ta da wanda za ta zauna lafiya idan ka yarda annabi ya rayu ai ko lalle annabi yayi magana in dai ka yarda manzo Allah yayi ya rayu to bayan qur'ani ai kuma yayi magana ai qur'ani magana Allah ne ko to ina maganganun annabi suke ko annabi da ya zauna kurma ne bai yi magana ba to idan har yayi magana to a ina za mu samu maganganun annabi yanzu mai hankali wanda uwarsa ta ta ta ci sa haihuwarsa zai yi tunani ya yaƙi maganganun annabi hankali zai ɗauka a ce maka annabi ya faɗa to da mun jirgi ne ne kawo su zaka ji wasu suna cewa ai hadisin ma da ake faɗa dan annabin ba lalle ya faɗa ba to tun daga nan aka buɗe wa jahilai kofa cewa su ɗauki hadisin ma su wullar da shi a garin nan fa wani yazo ya ce ba za a yi da hadisin ba suna nan wataƙila ma suna da masallatan juma'a kusa da ku a ce ba za a yi da hadisin ba dole ne kamar fa mutum ne ya zo ya buɗe baki ya ce maka maganganun manzon Allah ba za a bi ba dole ne wannan wace irin al'umma ce wannan wannan wace irin rayuwa ake to babu abun tausayi irin ku matasa shi yasa da'awar ahlus sunna kullum za ku ga an sa littafi ana koyar da ku a saka tafsiri tun daga farkon bakara sai an je nasi in an gama a dada dawowa ana bi dalla dalla filla filla duk sati ana muku bayani wancan ya dauko sahih bukhari tun daga farkon bango yana karantawa dalla dalla sai ya kai ƙarshe in ya gama a ɗauko muslim a buga in an gama a ɗauko abu dawuda a buga in an gama a ɗauko nasa'i a buga in an gama a ɗauko tirmizi a buga in an Allah ji dan da ta Ahmad biyu ke wallahi shi nake tunawa malam aka zo ana karatun bukhari ana ta ji karatu bukhari haddasana haddasana qala haddasana qala haddasana malam alheri ya yaɗu a gari malam bayan Allah sun tafi Allah ya haka ya bi littattafan nan gaba ɗaya karance su mala dattijo bawan Allah to wannan rayuwar ita ce rayuwa mai daɗi a ta ɗauko muku maganganun Allah ya ce annabi ya ce a yi hadisi a yi ƙur'ani a yi hadisi a yi ƙur'ani to yau jama'a wannan da'awar ta hadisi da ƙur'ani shine ƴan bid'a ba sa so shi suke yaƙa ta hanyoyi da dama ita bid'a malam motar ta ɗaya ce Allah malam sallar da babu ita a littafi kuma ya wayi gari ya ce maka wai yana son annabi sallah bai iya sallah ba sunnonin annabi ana ta yaƙa su da zarar an ga ka rike wata sunna sai ta faɗa da kai a haɗa ka da ubanka a haɗa ka da mai gidanka a haɗa ka da kaza to wannan wani irin son annabi ne ba a aiki da abin da annabi ya faɗa to da'awa ta sunna shine a karantar da Qur'ani a fahimce shi kuma kullum malamin sunna idan ya zo ya karatu cewa yake akwai tambaya a yi tambaya na rantse maka da Allah wanda bai da garanti da tabbas akan abin da yake karantarwa ba zai ce wai ka tambaye shi duk abin da ka tambaye shi akan karatun da yayi ce ka tambaye shi in bai sani ba zai je binciko to amma ya an waye gari da arna da kafirai da yahudawa da makiya Allah an saka wa wannan da'awa kafan zuƙa wai dole sai an binne alkitabu was sunna ba za su bunnu ba ba za su bunnu ba kuna bata kanku lokaci wallahi ba yinda za a binne da'awar tauhidi in kisa ne an dade ana ta kisa in banda wawa ba wawa wawa wawa shine zai ce za mu kashe wani ka kashe shi dan dan banza mara hankali ka je ka kashe shi an ce maka kisa solution ne wa kayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathirun fama wa'alu bima asabahum fi sabilillahi wa ma dhaqu wa mastakanu annaba ma nawa aka yanka nawa aka kashe kana tsammanin nan ka kashe wani da'iya wani mai wa'azi in ka kashe shi ka kashe da'awar ne mutum ya zo da hankalinsa yana wauta yana rashin hankali yau kisa a Najeriya sai kaga a banza ma ba gashi ana kashe mu ba ga wasu a daji suna daukan bindiga su sace mu ke kashe mu ba shirme ka kashe shi da hujja duk wawan da ka je yana cewa zamu kashe wani jinin sa ya halatta ƙarya yake wawa ne ka ce wa mutane zamu kashe shi da hujja kawo aya kawo hadisi kawo bayani yi sharhi yi bayani da zalaka da fahimta da hujja da dalili shine shine kisan ka zai yi amfani amma dan ka dauki makami ka kashe wani jarin ta kai dan fashe ma ba yana kisa ba dan daba ma mutum nawa ya kashe to sai me dan wani ya kashe wani me aka yi a ciki sai ka je ka kashe wani mai da'awa to sai me ka raye sunnonin iyayenka ne da kakanninka har nan baya ko ba haka bane ba dama annabawa kashewa aka kashe su aka yi ta yi imamul bagawi yace a dare daya a rana daya wallahi yahudu sun yanka annabi saba'in kuma suka zo suka ci kasuwa annabawa yankan rago saba'in suka yanka in ji imamul bagawi kuma suka fito suka da yamma suka sha giya suka yi iskanci suka fito suka yi kasuwarsu wannan ya hana addini ya ci gaba bai hana ba to me a ciki babu wani abu bismillah in an kure ka da hujja sai ka ce za ka yi kisa kun ji wani ahlus sunna yana jayayya da wani dan bid'a wai dan kaza kaza wai ya ce aje a kashe shi ka taba ji duk wanda ka yana ce aje a kashe wani to dan bid'a ne kuma alhamdulillah mutane suna da wayewa suna da fahimta suna kuma ganewa shi yasa muke cewa ku yi karatu ku saurari ilimi yau dutsiya dutsiya da kana shan wahala baka da kuɗin satellite sunna tv africa tv manara tv yanzu gashi a waya aljihunka duk malaman sunna suna cikin aljihun mutane ma kana kana juyi bas zaka danna da ka danna zaka mai gemu yana ta wa'azi yana jan aya yana jan hadisi ya zaka yi sai dai ka danna Facebook din naka sai dai kai ta kaucewa kai ta kaucewa da ka danna ka ji ai wannan shi ma shi ne wannan fa ai shi ma wannan shi ne ai wannan fa ai shi ma wannan shi ne haka dai zaka yi ba yanda zaka iya rayuwa da ka yan uwana samari matasa ku yi riko da wannan alkitabu ku yi riko da wannan sunna kuma ko ana dakawa a turmi babu gudu babu ja da baya ba za mu rayu ba sai akan Allah ya ce annabi ya ce kuma addini za mu yi shi yanda muka fahimce shi kuma annabi dole a bi shi ko ba ka bane ba wani ya ce ba za a bi shi mun kuma mun ce dole a bi shi yawa inda za a rayu dole a bi shi ina fata ana fahimta akwai lokacin da za a zo a ja daga wallahi muna tafi wallahi akwai lokacin da wannan shakiyancin da tsiyar wallahi ba za mu bari Allah wallahi muna raye a ƙasan nan wallahi ba za mu bari a zagi sunna annabi ba kuma ba za mu bari ana zagin da'awar alqur'ani da hadisi ba za mu bari ba amma za mu ci gaba da karantar da mutane da haka mutane ku shirya ku kimtsa ku waye ku yi ilimin ku san addinin a matakin farko akwai lokacin da mutum za a zo a ce a titin ne ya zo ya zagi buhari ko muslim wallahi bai isa ba wallahi bai isa ba to amma ana amfani da jahilcin mutane da ainihin wato samar da sabani da ƙiyayya tsakanin mutane yanzu akwai masifar da ta wuce mana irin ruhin addinin namu gaba ɗaya da awata mu ana rugurguje ta mu zo muna faɗa akan wasu yan ƙananan abubuwa da basu kai sun kawo ba yanzu abin da yan bid'a suke kun san me suke yi sai a rinka bin karatun malaman sunna sai a je a samu wani hadisi da kaje ka karanta da ya magana akan wani abu da za a iya dan makalewa ko yaya ne ne wanda za a iya cin riban hankalin jahili sai a ce da shi ai kaji wannan malamin da ya zo hadisi ma ya zagi annabi ai zagin annabi yayi hadisi fa ka bude a littafi kace a cikin buhari kace a cikin muslim ko kace a cikin abu dawuda ka bude ka karanta shekara dubu da ya wuce wai an yi an yi an rasa yadda za a binne da'awar to sai a liƙa sharri don a haɗa ka da jahilai kuma ana da wata manufa ne wani ya zo ya yi zagin ƙarar an ji kewai a nemi wani daga cikin malaman suna shi ma a ce ai ya zagi annabi ai ya yi kaza wai a rama wai su ake wai a rama ai shi malamin suna illar da zai maka tun da dai zai buɗe littafi kuma ya fassara kuma ya ce maka wane haka ya fassara wane haka ya fassara wani haka ya fassara to idan ka zo za ka yi hukuncin sai ka tono na kabari su ma sai ka musu hukuncin sai ka hada tare da shi kuma yanzu mutumin da idan ka binciki rayuwarsa da mu'amalolinsa kullum ku faɗa yake da annabi amma wata kalma ɗaya yake neman a cikin maganganunka da zai ɓata kai ya zage da haka muna kira ga musulmi ku haɗa kanku ku zauna lafiya sunna dai ba za a daina da'awar sunna ba wallahi ko malamai yanzu sun mutu billahi azimu muna da ƴaƴanmu da mun musu shiri sama da yadda muka shirya kanmu wallahi muna da jikoki billahi azimu za su zo za su yi zafi sama da wadda muka yi wallahi wallahi ba za ku binne sunna ba annabi dai wallahi sai an bi shi kuma sai an faɗa ya ce bid'a kuma babu ita sai an yaƙe ta ko tana cin rami sai an bi ta da hayaƙi an fito da ita da ikon Allah tabaraka wa ta'ala in ka ji zafi ni ba sunan ka na kira ba in dai kai dan bid'a ne to da kai nake yawa in dai ka ji bacin rai in dai ka ji ranka ya baci to kenan kai dan bid'a ne to da kai nake makin annabi da haka ku yi karatu ina da maimaita muku ku yi ilimi kuma ku rinka gane siyasar tafiya ku rinka fahimta idan muka gane to za mu huta da dukkan tashin hankali da damuwa ƙasar nan duk abin da za a kawo a baza ta sai an kawo yanzu bari buga muku misali mala a ƙasar nan aka kawo mana rikicin boko haram aka yi ta kashe mutane aka yi ta kashe mutane aka yi ta shiga gida ana koya al'amura suka lalace tattalin arziki ya lalace aka yi asarar malamai aka yi asarar matasa aka yi asara kaza aka yi Allah ya zo ya dauke abin kamar daukewar ruwa aka samu sauki daidai gurin su masu kulla abin har yanzu ba su gama gamsuwa ba dan abin da suke so kasar ta wargace gaba daya suka zo suka bunko mana barayin daji aka yi ta hada fada mutane suka yi ta kashe mutane sai mutane su zo su ɗebi mutane a cikin gari su kai su daji su yi ta dukan sai sun kashe su ko su karɓi kuɗi aka yi ta yi aka yi ta yi gari kaza ba a zuwa hanyoyi kaza ba a zuwa hanyoyi kaza aka yi ta yi aka yi ta yi kuma duk abin da ake gaba ɗaya arewa ake har yanzu dai arewan ta ki karewa har yanzu kasuwancin Kano din ya ki tsayawa har yanzu mu'amalar da ake ta kaza din an ki an ki dainawa suna ta kashe mu suna ta sace mu amma mun ki karewa suna ta kona mana dukiya amma dukiyar tana da karuwa wallahi duka ajanda ce za ka tambaya ai ba mu kaɗai bane muke da kuɗi a Najeriya ba mu kaɗai bane muke noma a Najeriya ba mu kaɗai bane me yasa sai wuri kaza gari kaza gari kaza shiri ne ajanda ne to yanzu kuma wannan shekara abin da suka bunko mana bayan wancan din wutar bata kan mutuwa ba sai aka ce a shiga cikin masu addini a fara haɗa su faɗa tsakanin su da juna aka turo wasu su kuma addinin ma gaba ɗaya suke rugurguje a maganganun annabin ma gaba ɗaya suke rugurguje irin wannan da'awa da'awa ce ta tada yaƙi ba kowa ya san mai tatsi ne ba abin da mai tatsi ne bai ba a kasan nan yaƙi akai akai ta kaci dan adam an dade ba a yaƙin da aka zubar da jinin mutane a nan Kano da su Adamawa da su Yobe da su ina ne da sauransu irin da'awar mai tatsi ne irin wannan da'awar ta mai tatsi ne suna kuitai kar ku daina a ci gaba da bugawa masu bid'a kuma ku daina ku dawo kan sunna ku riko da alkitabu wa sunna ku daina ƙarya mutum mutum mutum ya tsaya akan abin da Allah ya ce da Annabi ya ce shine zaman lafiyarsa da kwanciyar hankalinsa kuma mu fidiran mu malam a ɗabi'ar mu ma mutanen mu zaka ga ai suna son annabi ba na jin akwai wani mai hankalin da za a zo a zagar masa maganganun manzon Allah ya dauka yafi da zai iya yadda ba da zai dauka aiki da shi ba da haka muna kira ga yan uwa samari matasa ku kula da waɗannan gabobi guda uku da na muku bayani suna da muhimmanci in kun rike su za a samu zaman lafiya kuma za a samu kwanciyar hankali sannan kuma ku zama wayayyu ku sani akwai ajanda da take gudana in nace ajanda wata manufa ba sai an faɗa a BBC ko America ba ba sai an faɗa kaza ba a'a akwai waɗanda suke aiki a ƙarƙashin ƙasa so suke su samu wata biyan bukata kurin su haɗa mutane faɗa da rashin kwanciyar hankali yanzu wani wanda zai zo ya ce wani malam wani jininsa ya halatta zai kashe shi to sai ka je ka kashe shi kai kuma baka da malamin ka bude bidiyo ka ɗauki bidiyo ka ce jinin wani ya halatta ka kashe shi ko kuma tsautsayi yasa sauro ya kashe shi ya mutu ka jawo kanka bala'i shi kashe wani din ka ɗauki makami ka kashe wani shi wanda ka kashe fa yana da mata yana da 'ya'ya, yana da dangi yana da masallatai yana da jama'a yana da mabiya to sai ka je ka kashe shi ko ka sa aka mai ta'addanci to kai naka malamin fa shi zai rayu ai ba zai rayu ba ai ba wanda zai bari a kashe masa malamin sai zuba ido shi ma sai ya rama to shine ba a so mai hankali mai tunani baya da awawai akan wani abu na ilimi da ake tattaunawa a ce wai za a kashe wani kuna mara hujja wanda bai da dalili shi ke faɗan haka wani ya ce mai abun faɗa baya faɗa mai abun faɗa baya faɗa duk wanda yake da abun da zai faɗa baya faɗa wanda kaga yana faɗa to bai da abun faɗa an kure shi in ka saka muzuru a ɗaki malam ka takura shi ka takura shi ka takura shi ya ga bayan da zai ka san me zai sufa zai da barcin sa sai nemi fuskar ka sai ya ga ka sai fita saboda ka matse shi ka takure shi da haka muna fatan a zauna lafiya kuma Allah ya taimaki sunna Allah ya kaskantar da bid'a Allah kuma ya kwantar da ita ubangiji Allah ya riko da gaskiya ya taimaki gaskiya ya taimaki masu gaskiya Allah duk waɗanda suke neman mu da bala'i a ƙasar nan kakka ba su nasara ko a cikin addinin mu ko a cikin ƴan uwan mu ko a cikin zamantakewar mu ko a cikin mu'amalolin mu ya Allah duk wanda suke neman karya mana kasuwancin mu Allah kakka ba su nasara Allah duk waɗanda suke neman hana mu noma a ƙasar nan Allah kakka ba su nasara Allah duk wanda suke kawo mana kitimirmira a cikin harkar siyasa mu a ƙasar nan Allah kakka ba su nasara ya Allah ka bar mu kanmu a hade ka zaunar da mu lafiya ka ba mu wayewa ka ba mu fahimta ka inganta kasuwancin mu ka inganta mu'amalolin mu ka inganta zamantakewar mu kuma ka sa aljanna ita ce makomar mu bari da dakata anan saboda kurewar lokaci abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda nayi kuskure ko tuntuban harshe ina neman afuwar Allah subhanahu wataala wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah ya sa ka shayar da alheri. Insha Allah, zan ba da abin magana da a kuma zuciya na Alhamdulillah, malam Sami'u zai gabatar da godiya ga mahalarta musamman saboda yanayin gari. Malam Sa'idu bismillah.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah muna godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana cikin lafiya da imani. Allah ta'ala ya kara mana imani. Abu na biyu muna godiya ga shi malamin namu mahaifi zuwa gare mu zuwa kallon Usman da Lokai Allah ta'ala ya kara masa lafiya. Allah ta'ala ya kara masa nisan kwana masu amfani da kuma imani. sannan ga hakimi na tafabalewa hakimi na yankinmu can bauchi kenan da halarci wannan wuri muna masa godiya matuƙa da gaske da sauran jama'a gaba ɗaya Allah ta'ala ya saka wa kowa da alkhairi masu mata da ɗaya Allah ya sa su ƙara masu biyu Allah ya sa su ƙara mu dai mun je gidan uku Allah ta'ala ba mu ji rikewa sannan nan gaba za mu yi na gudu insha Allah ta'ala kuma ina ga dan bawa mahaifin nawa hakimi dan yi godiya wa mutanen da shine ya karbi auren nawa ma haka shine matsayin mahaifi gaba daya a dan bashi dan mai godiya wa jama'a tunda duk jama'an nan gaba daya na dan sa ne insha Allah ta'ala Allah ya saka da alkhairi da farko muna gode Allah subhanahu wataala da ya ba mu dama muka samu halartar wannan lecture da professor ya gabatar mana Allah ya saka masa da alheri su kuma matasa da kuka samu halartar wannan abu Allah sa ai aiki da duk abin da ya faɗa dan ba jin bane kawai ana kabara a ji a aikata Allah sai ya taimake mu ya faɗi gaskiya ya fito da abubuwan da suke koye wannan addini namu fa an sa shi a gaba tun ana yaƙarsa daga waje yanzu an shigo cikin mu ne ake ɗiban munafukai ake aiki da su ana biyan su bangila ne duk abin da ga iskanci da ake biya ake mutane mu kwan lalatattu su shiga ai tayi da su abin da ya dame su kuɗin ne a gaban su to Allah zai kare wani addini mu kuma da irin su malam a ƙasa ba za mu ji kunya ba insha Allah insha Allah sai muna da irin waɗannan guda biyar a ƙasar mu su ishe ku Allah ya taimake ku Allah saka da kai ma an go kuma muna maka farin ciki da kake mu'amala da manyan-manyan mutane irin malam da Allah ya ƙara wuce masa yawa. Allah ya saka da alkhairi. Mun gode Allah ya saka da alkhairi.
Alhamdulillah.